حمدا حمدا والشكر شكرا شكرا الحمد لله الذي ألف وجمع شتات الناس ليعبدوه ويدخلوا دار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالاعتصام وحذر من الفرقة والاختصام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وضع أساس الوحدة وقام للتوحيد منارا بين الأنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بهديهم على مدار الأزمان أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودثاتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم يزيدكم من فضله كما وعدكم وقابلوا نعمه بالشكر والإرفان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والأدوان إن الحفاظ على وحدة المسلمين فرض شرعي وواجب حتمي لا يجوز التفريط فيه بحال من الأحوال إذ الاجتماع إذ الاجتماع على الحق وسيلة لقوة الأمة وتماسكها وأداة لحفظ كيانها ودفع شر أعدائها وهو استجابة لأمر الله عز وجل بالاعتصام بدينه والنهي عن التفرق فيه إذ يقول الحق جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالمسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه شك اشتكى كله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه الشيخان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها يقول القرطبي رحمة الله عليه أن الفرقة هلكة والجماعة نجاة ولا أدل ولا أصدق من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه الجماعة رحمة والفرقة عذابة ولله الدار القائل تعب الرماه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا اجتماع الأمة لا يمكن أن يوصل لا بقومية ولا بعروبة ولا بعصبية ولا بقبيلة ولا بأموال ولا بأي شيء من أغراض الدنيا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم لقد وضح الله عز وجل في كتابه العزيز أعظم التوضيح وأدل البيان على خطر التفرق في دين الله جل وعلا بين ذلك وبين الوعيد الشديد لمن خلق في دين الله تفرقا قال تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسعد مسيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai daga babu zuwa akwai ya Allah muna gode maka godiyar da bata da iyaka ya Allah muna gode maka irin godiyan masu godiya ya Allah muna ƙara gode maka irin godiyan da take wajabta ƙari a cikin falalanka muna shaidawa kai kaɗai ka cancanta abota mishi baka da abokin tarayya cikin sunayenka ko siffofinka muna kuma shaidawa babu abin da za a ainihin gaskata da saƙo kamar annabin da ka aiko babban jakada babba ɗan abdullahi ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan jakada mai girma da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da dukkanin ahalul bait da waɗanda suka fi tafarki irin tasu suka yi riko da shirya irin tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma lallai mafi gaskiyan zance shine littafin Allah mafi gaskiyan labari shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala mafi alkhairin shiriya kuma da mutum zai bi don ya rabota nan da kuma can ita ce shiryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura kuma shine sababbi a cikin addini lalidu wani abu sabo cikin addini wannan abun sunan shi bid'a kuma dukkanin bid'a bata ce dukkanin bata kuma yana zamo sababi da ke kai mutum zuwa ga wuta Allah ya kiyaye yan uwa masu girma mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron Allah mahalicinmu a cikin maganganunmu da ayyukanmu mu nemi taimakon Allah a bisa masa da'a mu kuma ainihin gode mishi a bisa ni'imomin shi da ya mana ni'imomi daban-daban na zahiri da na baɗini ni'imar da muka sani da wacce ba mu sani ba mu gode wa Allah idan muka gode mishi ya yi alkawari zai kara mana cikin falalan shi Allah ko baya saba alkawari mu ainihin mu'amalanci ni'iman Allah da godiya da kuma bayyana wannan godiyan mu dinga taimakekeniya akan aikin da'a da aikin takawa kar mu taimaki juna kar mu kowace irin taimako akan aikin sabon Allah da kuma abin da zai zamo sababin adawa da gaba tsakaninmu da juna yan uwa masu girma lalle mu sani haɗin kan al'umman musulmai abu ne da yake wajibi abu ne da yake farilla a cikin shari'ar musulunci abu ne da ya zama dole ya zama lallai ba mustahabbi ba ne ba ba sunna ba ce mu'akkada abu ne da ke wajibi abu ne da ke farilla abu ne da zama hatimiyun na tilas a haɗa kan musulmai haramun ne raba kan musulmai bi halin min al-ahwal ta kowane irin hali ta kowace irin fiska kar ka zamo sababin raba kan musulmai kuma wannan abu ne da baya halatta a yi sakaci da shi yan uwa masu girma mu sani haɗin kan al'umma musulmai akan gaskiya wani irin tsani ne da ake takawa a hau zuwa ga ƙarfi ne ta wannan al'umma ta musulunci wanda ke shine adat kamar ka ce wani tools da ake amfani da shi wajen kiyaye entity na musuluncin kanta saboda haka haɗin kan musulmai shi ke tunkuɗa duk wani sharri daga abokan adawa daga abokan gaban wannan addini allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira ya yi umarni da a dunkule a haɗe a zama abu guda ɗaya ya kuma yi hani ya haramta rabuwa da sassaɓawa ta kowace irin fuska wanda zai haddasa gaba da ƙiyayya tsakanin juna shi ya samu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma ya ce ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗayanku kar ku rarraba wannan umarni ne wa tasimu Allah yana umarni a yi riko bi hablillahi da igiyar Allah wasu malamai suka ce ita ce kalmar shahada wasu malamai suka ce alkur'ani wasu malamai suka ce musulunci waɗannan ukun gaba ɗaya suna komawa ne zuwa ga abu guda ɗaya hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta farraku wannan kuma hani ne ya haramta kar a rarraba kar ka zamo sanadi da sababin raba al'umma musulmai Allah ya haramta wannan abu shi ya sama annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisin imamul bukhari da muslim wanda suka yi ittifaki wurin fidda wannan hadisin wanda shine hadisi mafi ƙololuwan daraja a cikin ilimin hadisi a ce maka wannan hadisi ne muttafaqun alaihi ya fi inganci akan a ce maka rawahul bukhari wa muslim to hadisi ne ƙololuwa babu sama da shi a wurin inganci in dai ba ayan alkur'ani ba ne ba in aka ce hadisi muttafaqun alaihi a shari'ar musulunci shi yake da daraja ta biyu bayan ayan alkur'ani annabi rahama ya ce misalin mummunai wajen ƙaunan junansu wajen tausaya wa junansu wajen rahama tsakaninsu da juna ya ce kamar sallin jasadil wahid kamar jiki ne guda ɗaya idan shi ta kamin udhun idan gaba guda ɗaya ta kuka na wani abu na damunta tana jin wani irin ciwo gaba ɗaya sauran gaban za su taya ta kuka wajen kwana ba bacci da kuma jin zafi da raɗaɗi na wannan ciwon idan kana fama da ciwon yatsa allah ya kiyaye yatsan ka ne ke ciwo amma idon ka zai kasa bacci saboda mai yan uwan juna ne an tafa ɗaya duk gaban jikin gaba ɗaya sai hankalin su ya tashi idan cikin ka na ciwo gaba ɗaya za ka je ka shiga tashin hankali ko kafan ka ne ke ciwo ko ciwon kunne ko ciwon ido duk gaban gaba ɗaya suna da haɗin kai wajen taya ɗan uwansu kuka wajen jin cewa lalle abin da ya samu wannan gabar ni ma fa ya same ni annabi ya ce to haka mumune suke yanda gaban ɗan adam suke haka ya kamata mumune su zamo ya ce kai haka ma suke idan ka gama su zamo haka ba to wani abu ne daban ba haka ya kamata abun ya zamo ba ya sake faɗa cikin wani hadisi shi ma hadisi na muttafaqun alaihi dan ya sake fito da abun fili yace almu'minu lil mu'min shi fa mai imani dangane da dan uwan shi mai imani yace kal bunyani yanda ka san gini ne idan ka kalli ginin masallacin nan ba za ka ce ga wani bangaren da ba shi da amfani ba duk inda ka rusa kaman ka rusa sauran ne gaba daya rufin bai fi ginin amfani ba haka ginin bai fi rufin amfani ba haka ginin da ke bangaren arewa bai fi na bangaren kudu amfani ba gaba su albuniyan kowane bangare yana bukatar nan uwan shi annabi ce haka mummune suke kalbuniyan ya shiddu ba'dahu ba'da kowane sashi na karfafa dan uwan shi kowane sashi yana karfafa wani sashi yan uwa masu girma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani mai girma yake gaya wa ainihin larabawan madina a lokacin da annabi ya same su alaihi salatu wassalam suna zaman gaba suna yakan junansu kabila ce guda ɗaya yare guda ɗaya amma shekaru arba'in suna yaƙi yaƙi na ƙabilanci yaƙi mara kan gado yaƙi na son zuciya allah ya haɗa su suka zamo a yan uwa ainihin masu ƙaunan juna suka zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya allah sai ke tunatar da su bayan wani lokaci ya ce wa ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'iman Allah a kanku ya ku waɗannan mutane in kuntum a ada'an a lokacin da ku kasance a baya kuna abokan adawa da juna fa'allafa bai na ƙulubikum Allah sai haɗa zukatanku kuka zamto masu ƙaunan juna fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sai kuka wayi gari kuka zamto ƴan uwan juna saboda ni'ima da falala ta ubangiji a kanku saboda haka ƴan uwa masu girma ya zama wajibi mu zama ƴan uwan juna imamul qurtubi Allah bi rahama a cikin tafsirin shi yake cewa tabbas rarrabuwa halaka ne haduwa kuma akwai tsira akwai cin nasara a cikin shi yace ai babu abin da yafi bada misali kyakkyawa babu abin da ya kai mutuka wajen gaskiyar zance kamar faɗin annabi alaihi salatu wassalam a cikin hadisin da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad annabi ya ce aljama'atu rahmatun aljama'atu kaga muftada ne rahamatun shine khabar din shi wato jama'a haduwa a dunkule a zama abu guda daya rahmatun wannan rahama ce sai ce wal furqatu rarrabuwa kuma wannan yayi gabar wannan yayi yamma azabun annabi ce wannan azaba ne bala'i ne rarrabuwa shi yasa ma wani mai banci yake cewa idan ka tara ainihin a bada misali da a ce sanduna za ka yi ɗaukan sanda guda ɗaya ka balla shi ka karya shi amma aka tara ma da yawa kamar guda ashirin ko hamsin a ce ka ɗauka ka karya su a lokaci ɗaya ce ba zai yiwu ba amma da za a rarraba su ka ɗau kowanne ka ɓalla ka karya sai ka iya karya guda hamsin ɗin a lokaci ɗaya amma aka dunkule su a wuri ɗaya ce ba za su karyu ba to haka ya kamata al'ummar musulmai ta zama duk lokacin da ta rarrabu to lallai an samu hanyar karya ta yan uwa masu girma mu sani cewa haɗuwa a dunkule a zama abu guda ɗaya ba zai yiwu ba ta hanyar ƙabilanci ko ta hanyar ƙungiyanci ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza kaɗai yana faruwa ne rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala riko da gaskiya riko da addinin musulunci a bisa karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na farko magabata na kwarai shi yasa ma Allah ya mana bayani filla filla daki daki a cikin alkur'ani mai girma ya kuma bayyana hatsari da nau'i da ko kuma tanadi na azaba mai tsanani ga duk wanda ya ainihin zamo sanadiyan rarrabuwan al'umma ya ce wa mani shaƙiƙin rasula duk wanda ya saba wa manzo min ba'di ma tabbayyana lahul huda bayan shari'a ta zo mishi shari'a ta bayyana masa ya gane gaskiya ya biyo ta hanyar da ba hanyar mummunai ba malamai suka ce a wannan gaba da Allah ce wa yattabi ghaira sabilil mu'minina ya bi hanyar da ba hanyar mummunai ba yana nuna cewa wajibi ne ka zama kullum kana tare da mummunai kar ka zama ka koma gefe ko kun koma gefe kun ware kuna wani abu daban ba tare da kun haɗa kan al'ummar musulmai ba Allah ce ta duk wanda ya haka ni wallahi ma tawalla za mu ainihin jibinta masa irin abin da jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam ranar gobe kiyama mu sashi a wutan jahannama wa sa'ad masiratir da makoma in ta zamo ita ce wutar jahannama mu ji tsoron Allah mu yi riko da addinin shi mu gode wa ni'imarsa ta musulunci mu kuma guji ainihin jayayya da rarrabuwa da husuma mu sani wannan al'umma al'umma ce guda ɗaya Allah ya hana a rarraba ta da ƙungiyoyi da ainihin son zuciya ba dan komai ba lisalamati dini saboda addinin ya kubuta ya zauna lafiya kuma wa ibqa'an li wahdatil muslimina kuma haɗin kan musulmai din ya wanzu shi yasa Allah faɗa cikin alqur'ani mai girma yace in hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun lalle wannan al'umma al'umma ce guda ɗaya al'umma ce guda ɗaya Allah ya faɗi wannan bayan ya kawo labarin annabawa da yawa cikin suratul anbiya'i sai ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'ummar al'umma ku ce guda daya wa ana rabbukum fa'budun lalle ne kuma ni ne ubangijinku da haka ku bauta mini sai ce wa taqatta'u amrahum bainahum sai suka ainihin rarraba al'amarin su tsakanin su da juna kowa yayi abin da ya ga dama wannan ya ja can wannan ya ja can wannan ya kwashi jama'an shi wannan ya kwashi jama'an shi sai ce kullum ilena raji'una dukkansu za su dawo zuwa gare mu kuma kowa zan masa hisabi gwargwadon abin da ya aikata gwargwadon da ya rarraba kan musulmai gwargwadon da Allah zai kama shi Allah kuma ya tuhume shi Allah ya tambaye shi a wata aya daban ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun lalle wannan al'ummar al'umma kuce guda daya wa ana rabbukum fattaqun ni kuma ni ne ubangijinku da aka ku ji tsoro na ku tsare dokokina sai ce fataqattau amrahum bainahum zubura sai suka dinga sassaɓawa suka dinga rarraba al'amura tsakaninsu da juna ƙungiya ƙungiya wannan ya ja ƙungiyar shi ya gabar wannan ya ja nashi ya yamma wannan ya kudu wannan ya arewa kowa ya ja jama'an shi sai Allah ya ce kullu hizbin bima ladayhi farihun mu kowace ƙungiya tana alfahari da nata mun fi su yawan masallatai mun fi su yawan ainihin mabiya mu ne muke da yawan hafizan qur'ani mu ne muke da yawan ɗaliban ƙasa kaza mu ne muke da kaza mun fi su shiga wurin gwamnati kullu hizbin kowace ƙungiya in ji Allah bi ma ladaihim farihuna tana alfahari da ainihin jama'ar da ta ja tana cika baki da wannan abu kai ka ce ayar na a yau ma aka saukar da ita Allah ce kullu hizbin bi ma ladaihim farihuna kowace ƙungiya tana cika baki tana tutiya tana alfahari tafi wane yawan jama'a tafi wane matsayi tafi wane kaza yan uwa masu girma mu sani wallahi ilimin da Allah ya baku ku malamai amana ce kuma Allah sai ya tambaye ku shin wannan ilimin kun haɗa kan al'umma ne ko kuma kun rarraba kan al'umma saboda tsabar son zuciyanku dan neman shiga wurin masu mulki dan neman shiga na duniya wannan ba zai kai mu ko ina ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tambayi kowa kuma kowa sai ya yi bayani abdullahi bin abbas Allah ƙara masa yadda a lokacin da aka samu rikice-rikice bayan rasuwan sayyidina umar dan khattab bayan an yi masa kisan gilla dama kamar da tabbata a cikin hadisi mu'az cewa shi sayyidina umar kamar kyaure ne da aka kulle ko kuma wani jet da aka kulle wani gida da shi a lokacin da aka balla wannan jet din to fitina kuma ta faru cikin addinin musulunci umar ya tambayi shi wannan mai bada labari ke sahabin wa menene wannan jet din da za a balla yace ai kai ne duran da aka kashe ka to shikenan kuma an shiga cikin fitina hakan kuma ya faru aka kashe sayyidina umar dan khattab Allah kara masa yadda fitintinu suka fara faruwa daga lokacin usman Allah kara masa yadda dan affan har zuwa lokacin mulkin sayyidina ali bin abi talib to wata rana irin yan gulma masu kai gulma wurin malamai ai malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza ka hau minbari kai kuma kai ta surutu kai ta habaici kana cin mutuncin wani kai ka dauka Allah ba zai tambaye ka ba sai irin wanne ya zo don abdullahi bin abbas ya ce a wani bangare kake kana bangaren sayyidina usman ko kana bangaren sayyidina aliyu kana bangaren sayyidina usman ko kana bangaren sayyidina umar ka gaya min wani bangare kake abdullahi bin abbas ya ce ba na bangaren umar ba na bangaren usman ba na bangaren aliyu in ji shi abdullahi bin abbas ba na bangaren kowa ina bangaren annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah bai aiko min umar ba bai aiko min usmanu ba bai aiko min aliyu ba allah ya turo min ne da annabi da alkur'ani ya zo ya karanta ya yi bayani filla filla daki daki to kaga abdullahi bin abbas ya fi wannan sanin darajar sayyidina umar ya fi shi sanin darajar usman ya fi shi sanin darajar aliyu allah kara musu yadda gaba daya amma dan toshe kafar fitina yace baya bangaren kowa daga cikinsu shi kawai fa yana bangaren manzon allah ne alaihi salatu wassalam shi yasa wani mai baiti yake cewa wa ma shakawaya aw shakawaka illa li fawda fil majami'i wal qisami tara kullan lahu amalun wa sa'yun wa ma lithnayn hawlaka min mu'ami yace li kulli jama'atin fina imamun walakin al jami'a bila imami yace ai ba wani abu bane yasa nake kuka ko kai ma kake kuka kake shiga cikin damuwa da bakin ciki ya ce illa sai saboda fauda fil majami wan kisami hayaniya a cikin wannan al'ummar tawa a cikin anguwanni cikin garuruka cikin ƙungiyoyin addini wan kisami da rarrabuwa da ake ta yi mara kan gado ya ce tara kullum lahu amalin wasu ayu za ka ga kowa daga cikin waɗannan yana da wani buri nashi amalin bil alif yana da wani buri da yake da shi wasu ayu kuma yana ta aiki tukuru sai ya cimma wannan burin ba wai dan Allah yake yi ba yace babu wani abu kuma da zai hada su yace li kulli jama'atin fina imamun kowace jama'a fa a cikin mu tana da imaminta tana da shugaba wannan shine shugaban suwa ne wannan shine shugaban suwa ne wannan shine shugaban suwa ne walakin al jami'a bila imami amma in ka hada su gaba ɗaya kuma al'ummar musulman ba ta da shugaba guda ɗaya to ina za mu je a haka a yau a ƙasar nan idan ka ɗauki waɗanda ba musulmai ba suna da shugaba guda ɗaya wanda in ya ce kaza ba mai daga mishi yatsa suna respecting ɗin shi kuma da aka ji duk saɓani da ke tsakaninsu na addininsu na haramcin ma in kana cocin wane ka shiga cocin wane amma wallahi ba sa cin mutuncin juna kansu a haɗe yake dangane da mu mu kuma kanmu arabe yake ma dangane da mu ɗin kuma saboda kawai son zuciya da son duniya sai yake cewa walakin nal jami'a bila imani idan ka ɗauki mai alfarma sultan sarkin musulmi a yawa ƙasar nan suna ne fa ceremonial shine sarkin musulmi amma a aikace ba shi bane ba yau idan ya ce an ga wata a ƙasar nan akwai wanda suke saba mishi hatta daga cikin ahalus sunna daga cikin ɗariƙa daga cikin kowa da kowa akwai waɗanda suka je suka yi idin su a ƙasar nan ahalus sunna ne kuma saboda ya ce ba ga wata ba suka ce su sun gani ya faru daban-daban akwai wanda zai ɓuye shi ya ce an bugo mishi waya daga gari kaza an ga wata ya aje azumi to ire-iren waɗannan abubuwan babu inda zai kai mu ibn hajar alasqalani Allah mishi rahama yake faɗa cikin fatahul bari yace wa saboda me Allah ya shar'anta sallan jam'i ne ka bayan ga falala da sallan jam'i ke da shi lada 27 ɗoriya akan wanda ya sallah shi kadai kai sallah kai kadai a baka lada kwaya daya idan kai namiji ne idan ka zo sallan jami'a baka lada 27 saboda me yace musamman ma sallan asuba da kuma sallan isha wanda har annabi ya ce duk wanda baya zuwa sallolin nan munafiki ne afdalus salati alal munafikina mafi wahala da nauyin sallah akan munafukai ya ce sallan asuba da sallan isha sai ibn hajar yake cewa ai saboda sallan asuba da ita ake buɗe yini to sun haɗu sun taru sun buɗe yini akan yi wa Allah da'a sallan isha kuma da ita ake kulle yini to sun sake haɗuwa sun kulle wannan yinin akan yi wa Allah da'a yace dole zukatansu su haɗu yace hikimar ma sallan jam'in gaba ɗaya ai ba dan komai bane sai saboda mai al'umma ta haɗu shi yasa ƴan uwa masu girma annabin rahama alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa Allah ya yardar muku ababe guda uku ya kuma hana ku ababe guda uku yace na farko ya yardar muku cewa ku bauta masa shi kaɗai kar ku shirka shi kaɗai za a bauta kar a masa shirka da kowa sai ce abu na biyu wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu gaba ɗayan ku kar ku yi riko da igiyar Allah kar ku rarraba duk inda za a je a dawo a yi saɓani amma kar a rabu a yi saɓani amma banda cin mutuncin juna a yi saɓani banda zage-zage banda ƙage da shari da habaici wala tafarra'u sai ya sake cewa ku yi nasiha ga wanda Allah ya ɗora mishi shugabancin duk wanda Allah ya ce wane ne shugabanku to kuma sa nasiha sai ce ya hana muku ababe guda uku na farko ya hana ku ƙila wa ƙala kunji kunji kananan maganganu da gulmace-gulmace a ji akai gulmacen akwai gulmacen akwai waɗanda aikinsu kenan ma kai gulmace-gulmace don ƙara raba kan mutane annabi ta Allah ya haramta muku wannan abu sannan ya haramta muku almubazzaranci ya haramta muku tambaya mara amfani tambayan da bata da amfani yan uwa masu girba na daga cikin fa'idan da ake samu wajen haɗin kan musulmai yana sa musulman su zanto suna da izza suna da ƙarfi suna da kwarjini a wurin makiyansu a lokacin da ya zanto sun rarrabu to babu mai ganin kimansu babu mai ganin mutuncinsu idan ya koma a yau a ce wai ɗan siyasa ke zaunar da malamai na musu wa'azi mun bani mun lalace kuma in yi maganar awa ɗaya minti hamsin da tara gaba ɗaya gaskiya ya faɗa kun yi kaza ana kwarai haka ne kun yi kaza haka ne to ƙarshen lalacewa kenan masu nasiha sun koma su ake wa nasiha allah jikin dr ahmad buke ya ce an shiga bala'i a daidai lokacin da ya zanto masu gyara su ya kamata a gyara ban gane ko kun gane ba to ƙarshen masifa kenan waɗanda ya kamata su gyara al'umma ya zanto su suke buƙatan a gyara su to al'umma ta shiga uku sau uku sai dai allah kawo mata mafita saboda haka annabin rahama alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa yadullahi ma'al jama'a yadullahi hannun Allah in ka ɗauki fasarar ahalus sunna salafu sali hannun Allah na taimako hannun Allah na agaji hannun Allah na kariya ma'al jama'a yana tare da jama'a lokacin da suka haɗu idan kuma suka rarrabu kowa ya kama gaban shi kowa bisan zuciyar shi Allah sai ya zare hannun shi daga cikin lamuransu su yi ta hayaniya da bankaura Allah ba abin da ya dame shi ya manta da su su kasa samun mafita su kasa gane ina matsalar take ma balle a gyara to a daidai wannan lokacin Allah ne ya zare hannun shi daga cikin lamarin wannan al'umma Allah ya kiyaye ya ubangiji kar ka kama mu da laifin wawawan cikin mu ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka mana tsari da ainihin son zuciya ya ubangiji ka sa rayuwar mu ta zamo mai albarka ka sa mu zamo sanadiyar haɗa kan al'umma musulmai kar ka sa mu zamo sanadiyar rarraba kan al'umma musulmai ya Allah ka sa mu zamo haske wajen gyaruwan al'umma kar ka sa mu zamo duhu wajen batar da al'umma ya ubangiji muna neman agajinka da taimako cikin dukkan al'amuranmu ya Allah ka mana albarka cikin rayuwarmu ka mana albarka cikin iliminmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin makarantunmu ya Allah ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu ka sanya albarka cikin gidajenmu ya Allah ka sanya albarka a cikin dukkanin garurukanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka azurta mana shugabanni na gari ya Allah ka gyara mana shugabanninmu ka gyara mana shugabanninmu na mulki ka gyara mana shugabanninmu na addini allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait la malja wa la manja minka illa ilayk اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا أمورنا ربنا يسر لنا أمورنا ربنا يسر لنا أمورنا ربنا يسر لنا أمورنا ربنا يسر لنا أمورنا اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم